أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da dawowa a karatu wanda muke yin karatu a nan masallacin mai kadi zal wanda yake fas da mai kadi zal kina a cikin SCTEM a nan yamai muna karatu muqaddima ta adwaul bayan mun tsaya a shafi na 28 ko na cikin muqaddima a mas'alatu thaniya haka ne ko ba haka ba muka ce za mu karasa wani dan bayani da ya zo cikin muqaddima ta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid saboda yana da alaka da mas'ala ta bayani da kuma yadda ake karatun lafuzza ko ba haka ba to za mu karasa wannan bayani a gurguje da izinin Allah sai mu dawo a cikin wannan muqaddima ne an gane ko to kafin in ci gaba da bayani na manta wata magana da malaman hadisi suke cewa kalamul aqran yutwa wala yurwa al aqran tsaran juna nan suna magana da kan ilimin hadisi to idan suka faɗa ma juna magana cikin ilimin hadisi suka ce yutuwa ana naɗe wannan magana wala yurwa amma ba a rubuto ta me suke nufi malamai suka yi fice a fanni guda a lokaci guda musamman suna yanki guda ko gari guda akwai matsala al-mu'asara tusabbibul munafara wanda duk kuka yi zamani guda da shi to zaka iske galibi sai an samu kyamar juna shedan siyasa gaba to shi yasa kuke ganin yana da wahala a ce babban malamin hadisi suna shiri da babban malamin hadisi kai da waya ka iske babban malamin lokaci na da shiri da babban malamin luga da waya ka iske babban malamin qira'at yana shiri da malamin qira'at da waya ka iske malamin tafsiri yana shiri da malamin tafsiri saboda mi saboda fage guda suke idan ana ma'aikata guda akwai matsala idan ana gida guda akwai matsala shi yasa kake ganin kai sai ka faɗa wa matarka magana dubu ba ta aiki da ko guda amma abokinka sai zai ga mata magana guda kuma sai ta yanki saboda kai tare aiki ko shin gani ga sawale ba ta sauraron magana ka saboda tare kuka kwana ko fahimta to shi yasa malamai in kuka ji wani lokaci suna gaya ma juna magana to ayi hakuri kuma ayi mata fassara mai kyau cewa dan adam dan adam mun fahimta da wuya dama da mutane haka iske da malamin luga da malamin hadisi ana shiri saboda fagen su ba guda ba da malamin tafsiri da malamin hadisi wani lokaci tana ana shiri saboda fagen su ba guda ba mun fahimta duk da yake ko dai malami da malami da waya a tsere ma irin wannan musamman ya ana rayuwa wuri guda ko da ma ba fanni ɗaya bane amma musamman adawar ta fi tsanani in fanni ɗaya mun fahimta ko wannan kasancewa dan adam dan adam ne ya bayyuwa ya zama to baka da maki ko da ka yi gudun wani wani sai dole sai ya yi kiyayya da kai saboda shi son shi kai sai ka zo ka kawo kanka ya halaka ka shi kuma zai yiwa ba kaji sha'ir ya ce la ya hulul mar'u min diddin walau kana mun'azilan fi ra'sil jabal duk yadda kai a duniya sai ka samu maki ko da ka koma daji mun'azil ka kebance fi ra'sil jabal ka hau saman dutse kai zaman ka to wani da ce cewa ka gari ko ya koma can saman dutse yana kallon gidana ana sai an samu an gane ko to Allah ya mu da mai kyau amma duk yadda kuke da adawa da mutum ka dinka iya kammaka ka kuma ka san abin da kake faɗa kuma ka dinka adalci an gane ko amma ita adawa ba a yi hana ta a duniya Allah ya mura mai kyau shi yasa akwai wani malami da ake kira alƙasimi alƙasimi ake ce mishi to irin malaman da ba su son gwamnatin Saudiya ne sai littafi sunansa takfirud dawlati Saudiya kafirtar da gwamnatin Saudiya ma na an gina ta ne akan kafirci mi a dalilin shacce saboda ta balle ne daga daular Usmaniya kun san lokacin da Turawa suka yaki daular Usmaniya ta ruguje lokacin da daular Saudiya ta tashi yace to ai sun tashi ne daga gwamnatin da take mulkar su suka fita da haka waɗannan mutane khawarij ne kafirai Saudiya yanzu suna karantar da littafin musamman a gidajen kaso ana yi ɗalibai bayani da shubuhin wannan littafin don da yawan ɗaliban da sun ka balle ta wannan hanyar ci komi imanin ka komi abin ka sai an kafirtar da kai an kafirtar da annabawa na taɓa gaya muku da suka kafirtar da annabawa ko suka nuna annabawa ai suna iya kafirta annabi musa suka ce ya kafirta don an ce fawa kaza hu musa wa kaza alaihi suka ce annabi adamu wa yana iya kafirta wa asa adamu rabbahu fagawa eh sun ka ce annabi annabi annabi shu'aibu ya ce qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya shu'aibu wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin qad iftaraina ala allahi kadiban in udna fi millatikum in mun dawo suka ce shi ya taba zama sai ka tashi ka karanta bari mutum wallahi bari mutum kafirtar da sahabbai yan shi'a wallahi har annaba a kullun da musu musu ba Allah kai mu bakin a cikin karatun da muke yi ai an yi bayani kansu da irin shubuhoyin su da kuma irin yadda ake ba su amsa almuhimmu dai nan ada ba ana nufin ba ya kasance a ana nufin ana nufin ba ya taba zama ba a ana ada ana nufin ya kasance sar in udna fi millatikum ai in sirna fi millatikum wasu malamai suka ce a anan yace in udna fi millatikum ana nufin in mun dawo ma'ana yayi magana da sunan jama'a sa su jama'a sun taba shirka amma shi bai taba shirka ba sai magana da sunan jama'a sa shine hikima din shi ko annabi na magana da sunan al'ummarsa an gane ko wasu malamai suka ce a duk kafirai suna sa tsammanin annabawa akan aqidar su suke sai in sun zo da sabani haka sai su ce a ai su ma sun taba da ba san cewa da ba su taba yin shirka ba kuma don annabawa Allah faɗi wannan wa qala alladhina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la taqutunna fi millatina dole sai ka fahimta shi ko adakin nan tasrifi da yawa gare ada yaudu an gane ko audatan ya dawo ada yaudu iyadatan ya ji ganin marshin lafiya ada yaudu idan idi ya dawo ada yaudu audatan sara wanne ka rike da ciki ɗaliban ilimi dole mu tashi mu bincike mai kyau Allah ya taimaka almuhimmu mu karasa abinda ibn rushd ya faɗa a cikin littafin sa bidayatul mustahil farkon muqaddima yace wa asnaful alfaz allati tutalaqqa can ya faɗi turuqul lati tutalaqqa minha al-ahkam hanyoyin da ake samun hukunci da ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bil jinsi ta hanyar jinsi thalatha اللفظ والفعل والإقرار كنن تفسك الجنس الف... جنس اللفظ أو جنس الفعل أو جنس الإقرار سنزوت والأصناف الفاظ التي تلقى منها الأحكام من السمع أربعة أما لفظا da ake samun wato hukumci da gare su guda hudu ne ma'ana ta hanya hudu ne yace salasatun muttafaqun alaiha akwai lafazi uku an yi ittifaki wa rabi'un mukhtalifun fihi guda kuma an yi sabani amma salasatul muttafaq alaiha uku da an kai ittifaqi fa lafdhun amun yuhmalu ala umumihi cikin shari'a zaka isi lafazi yazo am kuma an bar shi a matsayin am wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira Allah ya kasance mai iko akan komai to nan ba a hinda wani abu a ce akwai abinda Allah bai yi da ka ce akwai abinda Allah bai yi ka halaka ko ba ka nan bane amun ne baqin ala umumihi yuhmalu ala umumihi shi yace yace au khasun yuhmalu ala khususihi ko a kawo khas kuma ana nufin khas din ina fata an fahimce a faɗi abu ke bantacce kuma shi din ake nufi mun fahimta jaa al ustad kalima ta al ustad malami ake nufi khasun ne yurad bihi al khas ba ana nufin dukkan malaman duniya ba ko ba haka bane to sannan kuma aw lafzun amun yurad bihi al khusus ko am yazo amma khas ake nufi ina fata an fahimce wannan za ka iske shi galibi a cikin al wadda yake tana nufin sashen mutane gane ba misali ai ya kamata wani misali ko abu ne wanda yake amon ne amma sashi ake nufi ko ba kana bane alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'ukum fakhshaw wadanda mutane sun ce musu aka ce dan mutum guda ne duk da yake akwai sun ce jama'a ce amma ko sun ce mutum guda ne kawai Sheikh Muhammad Al-Abid Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin cikin Adwa Albani yace to shi dai ya zabi cewa mutum guda ne dan a cikin Qur'ani akwai karina da Allah zo bayani sai ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim innama dhalikum ash-shaytan bai ce innama ulaikum ash-shayatin yace mutum guda ne to kaga akwai lokacin da a nufin a zo da lafazi na jama'a amma sashi ake nufi in baka fahimci wannan ba akwai matsala ka koma cikin al-itqan fi ulum al-qur'an anwa'u khitab al-qur'an ya kawo nau'i nau'i na ganin sun kai kusan guda 30 ko 40 ka tai ka duba cikin anwa'u khitab al-qur'an mun fahimta to al-muhimmu dai akwai inda ake cewa duka yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim sun sanya yatsun su cikin kunnan su dan adam bai isa wai yatsa shi gaba ɗaya ta shiki anamilahum alaramma domin an ce asabi'ahum nan dubbai shiga ba dole sashi ne shi shiga utlikal kullu wa urida bihi aljuzu haka sun kace wasu malamai balaga sun kace a kai su ba utlikal juzu wa urida kullu ba an hasfuna an kai yaj'aluna anamila asabi'ihim aw lafzun khasun yurad bihi al-umum koko akawo lafazi khas amma kuma duka ake nufi na akwai matsala ko babu sashi an ka faɗi amma duka kankan kallin kankan ai sai an bada hujja da dalili ko tunda kun san abin da ni ba to kuma in za a bada dalili ban bada hadisi don wani na cewa hadisin mukhtalafun fihi na ko bai da hadisi ba ai ai qur'ani kamar ta wasa ku bari mu bada ai qur'ani Allah subhanahu wata'ala ce yawma tabyaddu wujuhun bi ayyawma tabyaddu wujuhun ranar da za su yi haske wata suwaddu wujuhun wasu fuskoki za su yi to ranar tashin alkiyama mumin ne bakin fuskokin su da za su yi fadi eh gurran muhajjalin min asalu in ka ka hadisi ma ina abinka amma kyale shi bari ma mu dauko ta kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika an ce wajhu rabbika idan saura fuska ubangiji duk da yake mun yarda da cewa Allah ne fuska amma ba sai da take ba ko ba haka ba aqida ta ahli sunna ba ma nufin fuska Allah ne da saura a'a Allah subhanahu wataala gaba daya bi dilalati lil iltizam an gane ko kenan utliqa wato lafzun khasun yuradu bihi al'umum ka karanta wanka kawo su ko malaman balaga su ce utulikal juz'u wa urida bihi kullu wa fi hadha yadkhulu at-tanbihu bil a'la ala al-adna yace to wannan ake samu al a'la ala al-adna a fadi na sama amma ya shafi na ƙasa wa bil adna ala al-a'la ko a fadi na ƙasa amma kuma ya shafi na sama a juya wa bil mutasawi ala al-musawi ko ko daidaitacce ya saro daidaitacce kaga at-tanbihu bil a'la ala al-adna da Allah ce hurrimat alaikumul maitatu yace fa misalul awwal misalin na farko kenan al'ala al adna qawluhu ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wad dam wa lahmul khinzir yace fa innal muslimina ittafaqu ala anna lafdhal khinzir mutanawalu jami'i asnaf al khinzir an gane ko da an kace khinzir wa lahmul khinzir to amma dukkan khinzir ake nufi malam yuqalu alaihi ismu bil ishtiraki bisul khinziril ma in ba khinzirul ma'i ba duk wani tunda khinzirul ma'i shi cikin ruwa yake abinda a cikin ruwa kuma shi hukunci shi daban amma duk wani alade ko wace irin kala ce ya shiga cikin wannan ina fata an fahimci yace to misalul am yuradu bihi al khas an fadi am amma khas ake nufi qawlu ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha malam yace fa innal muslimina ittafaqu ala anna laysa ala anna laysat az-zakatu wajibatun fi jami'i anwa'il mal ba dukkan dukiya ba mun bai wannan min amwalihim sashen duke su akwai dukiyar da bata da zakka sai dai an sayar da ita a fitar da zakka shine abin da ake son a ci ko ba haka nan bane mutumin da ya noma goiba talam goma ana fitar da zakka goiba a in an sayar da ita cikin kudin da za a fitar da zakka in lokacin zakka ta yi mun fahimta ko sannan yace wa misalul khas yuradu bihi al'am qawluhu ta'ala fala taqul lahum uff kakkace ma iyayenka cir ko char ko tir ko asha ko ayya to kaga wannan khasun ne uri da bihi al'am domin an hana bu an hana bugu ina fata an fahimci malik yace wa huwa min babit tanbihi bil adna ila al a'la fa innahu yufhamu min hadha tahrim ad darb to ina ga bugu in an ce kakkace char ga wanda ya buga ha wa shatm da zagi wa fauka zalika da abinda saman wannan to al musawi bil musawi innal ladina ya'kuluna amwalal yatama wanda suke cin dukiyar maraya malam bai kawo da misali ba to wanda bai ci ba amma sai sai mota ya yi yawo da ita don ɗai mata ci ya kari ga wuya ko ba karan bari ban sani ba an ce ya aku nuna suna ci to in ba ci sun kai ba sai sun ka sai mota da dukiyar sun ci ko ba ci ba sun ci ubbira bil akli alil tufa kuma da yace wa hadi imma an yustada ala imma an yati al mustadi biha fi'luhu bi sighati al amr shi kanshi abin da zai zo cikin shari'a tana yawan umarni ne an gari ko wa in ma an yi a tebi siratul khabari yurad bihi al-amr ko ko wani lokacin labari ake baka cikin qur'ani amma umarni an ka umarce ka wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa shara labari ake baka amma asali shi liya tarabbasna ne su zauna wa kadhalika al-mustad'i tarkuhu shi ma abin da an kai umarnin a bar shi in ma an yi a tebi siratul nahyi wani lokacin ana iya ai hani a ce la taf'al kaza wa imma an ya'ti bi sighati al-khabari yuradu bihi an-nahy tana yiwa labari an ka bayar amma hani ne akai wani lokacin labari zai zo amma hani ne akai wani lokacin labari ne umurni ne akai shine malaman balaga suke cewa khurujul khabar an muqtadahu adh-dhahir kalimomi tana fita daga cikin zahirinta kalima ko jumla wannan babi ne mai fadi babu lokacin da zaku bayani sa ka koma can an gane ko مالك يجد وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه السياق فهل يحمل استدعاء الفعل فيها بها على الوجوب شيء ينقم أن يزوز على الجيش أكم واجبتي أو على الندب كوكو أكم مستحبي على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما shi yasa duk umarni da yazo cikin Qur'ani shin wajibi ne ko ba wajibi bane fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim shin wajibi ne ko ko nadabi ne nan da an ka samu sabani wasu kace wajibi ne in zakarta Qur'ani sai kace a'udhu billahi minash shaitanir wasu kace a mustahabbi ne ka gani daga nan an samu sabani an gane ko matsaloli ne da dama duk umarni da yazo cikin Qur'ani dauka su duka tattaro su sai ka gani shin wajibin ne ko ko yuhmalu ala nadbi in kace wajibi na kawo dalilai in kace mandubi na kawo dalilai mala yace fihi bainal ulama khilafun mazkuru fi kutub usul fiqh akwai sabani a cikin usul fiqh wa kadhalika al-halu fi siyaq an-nahy hal tadullu ala al-karahati aw at-tahrim in hani yazo shi shi nufin hani na karahiya karahiya ta tahrim ta wanda ba ta tahrimi ba tunda karahiya akwai abin da yake nuna abu haramun cikin din kun kaji malamai suna cewa makruhi makruhi kala biyu ne a fiqh makruhi wanda yake bai kai haramun ba karahatu tanzih tanzih akwai makruhi na haramci yasa wasu masu tawili aw la tadullu ala ahadihim minhuma ko ko in hani yazo shin bai nuna haramci ba ko ko karahiya fihi al-khilaf mazkur nan ma ana samun sabani wajen malamai nan ina son ka gane kamar ku gane dalilin da yasa malamai suke sabani shi yasa yake kawo wannan shi yasa wani dan tawili aka zo aka ce to an gane shi da hannun mace ya kamo aka ce haramun ya ce a aka ce Allah ya ce wala taqrabu zina shi ko kama hannun mace menene kusanta zina ne ko ba karbani ya ce a abu ku karanta bane ai karshe mi Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ngani tawili to irin waɗannan karaha ka nawa ce shi yasa in malamai suka ce makaru ka da mifin su an gane ko a gurguje yace wal a'yanu allati yata'allaqu biha al-hukm ainin hukunci abinda zatin abubuwan da hukunci yake tabbata a kansu in ma an yadulla alaiha bi lafzin yadullu ala ma'anin wahidin faqat ka samu lafazi ya bayyana dokan ma'ana daya wa huwa alladhi yu'rafu fi sina'ati usul al-fiqh bin nass shi da ake cewa nass mai dokan ma'ana daya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma dari bulala dari yan an kai 99 yayi yan an kai 100 da yayi ma'ana guda ke doka cikin wannan siyaki wala khilafa fi wujub al-amal bihi dole ai aiki bishi wa imma an yadulla alaihi bi lafdhin yadullu ala akthar min ma'na shi da mun ka wuda kwalikin baya in ya zamanto yana nufin ma'ana fiye da daya wa hadha qismani imma an takuna dilalatuhu ala al-ma'ani bis sawa'i in ya zamanto yana dokan ma'ana bi sun zamanto daidai ma'ana su dai wa huwa alladhi yu'rafu fi usul fiqh bil mushmal shine mushmal wala khilafa fi annahu la yujibu hukman to shi wannan ba wajibi na ba shi mujmal sai an nemi dalilin da zai sa a rinjayen da wata ma'ana akan wata ma'ana sai a yi aiki da shi wa in ma an ta kuna dilalatuhu ala ba'd tilka al-ma'ani akthar min ba'd ko ko zama to a'a lafazin yana ɗaukar wata ma'ana wanda ta fi wata wa hada yusamma bil idafati ila al-ma'ani allati dilalatuha alaiha akthar zahir in an kalli inda yafi karfi sai a kira shi zahir ko ba karan bane mun ka ce wal mutallaqatu da allati mutallaqat zahirin shi umumi duk ko wace mace tunda shine zahiri ta fuska kuma lafazi ko ba karan bane to amma idan nan zahiri shike amma in muka ce a ba dukkan matan da aka saka ba to nan mun yi takhsishin shi to wannan kuma ma'ana marjuhu ne sai mun samu dalilai wa yusamma bil idafati ila al ma'ani allati dilalatuhu alaiha aqall muhtamala ma'anar da ita ko aqallu ce bata kai waccan ba to sai a dauke shi muhtamal ko ba haka ba malik yace wa idha warada mutlaqan idan lafzi yazo a sake humila ala tilka al ma'ani allati huwa azharu fiha sai a dauke shi akan ma'anar da tafi fitowa a fili hatta yaquma dalilu ala hamlihi ala al muhtamal sai an samu dalilin da yasa ake bance shi kenan mun kace almutallaqatu dukkan mata shine fitowa a fili za mu aiki da shi in muka ce ba a aiki da shi sai mun kawo tafsiri sai mun kawo dalili sai muka ce Allah ya ce wallahi ya islamil almahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam lam yahid da sauransu fa ya'ridu alkhilafu lil fuqaha fi aqawil ash-shar'i lakin dhalika min qabli thalath ma'ani in kaga malamai suna sabani ce ta abubuwa ce guda uku min qibali al-ishtiraki fi lafdh al-ayn alladhi ulika bihi al-hukm ko zakin abinda an kai ma hukunci a samu sabani wa min qibali al-ishtiraki fil alif wal lam ko ko alif wal lam al-maqrusat al-maqrunatu bi tilka al-ayn bi jinsi tilka al-ayn wanda tayi muqarana da jinsin aynin da ake magana kanta in kaga alif wal lam ta zo cikin qur'ani to raba ta uku an gane ko ko ta zamanto al jinsiya ce ko ta zamanto al istigraqiya ce umumiya ko ta zamanto al urfiya ce umumiya ce urfiya duk al'al'al'al in ta zo cikin ƙur'ani ɗauki wanda ka ba su sai ka huta sai ka samu ma'ana goma sha ɗaya ka koma cikin muhunin labib an kutubin a arib libni hisham al-ansari inda Allah subhanahu wa ta'ala ce inda Allah inda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa idan salakha al-ashhur al-hurum sai ce mi faqtul al-mushrikeena ku yaki mushrikai to in ka ce al wagga jinsiya ce duk jinsin mushriki an ce a yakin shi an gane ko in ka ce jinsiya ce kenan mi duk jinsin mushrikai sun shiga ciki faqatulu jinsal mushrikina in ka ce istigraqiya ce umumiya ce sai ka dauki kullu sai ka aza a wurin kenan ma'ana sami ma'ana sami faqatulu kullal mushrikina ko yaki dukkan mushrikai in ka dauke ta istigraqiya ce urfiya kenan umumu ne amma urfi kenan faktulu mushrikil arab domin kansu ne ake magana to in ka ɗauke ta istigraqiya umumiya ta shafi dukkan mushrikai ko ko jinsiya ce jinsal mushrikina to sai kai takhsisi qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata kenan su mushrika ahlul kitabi su ana aikarbar jizya amma waɗanda ba su ba faqtulu mushrikina don su ba mushrike ne ahlul kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun mushrikai ne amma in kace umumiyya ce urfiya kenan faqtulul mushrik al arab sai zaman to amun ne bakin alam umumihi bakin wannan tunda ba a takhsisin shi da ahlul kitab haka ne zaka yi duk inda kaga aldola ta cikin qur'ani ka gani wace iri ta cikin su ahadiyya ce ahadiyya kala nawa ce jinsiyya ce jinsiyyar nawa ce istigraqiyya ce umumiyya nawa ce istigraqiyya urfiyya ce nawa ce wanne kan riki Allah ya kyauta amin amin malam yace to wa min qibal al-ishtirak fil alif wal lam al-maqrut bi jinsi tilka al-ayn hal urida biha al-kullu aw al-ba'd shin duka ake nufi ko ko sashi wa min qibal al-ishtirak alladhi fil alfaz al-awamir wan nawahi ko ko al-amr in yatahu hal yufidu al-wujub aw yufidu an-nadb an-nahyu in yadhu hal yufidu al-karaha aw yufidu at-tahrim duka wannan sai an tattauna shi malam yace to wa amma at-tariq ar-rabi hanya ta hudu fa huwa an yufhamu min ijab al-hukm li shay'in ma nafyu dhalika al-hukm amma ada dhalika shay in an ka tabbatar da hukunci akan wani abu sai a fahimci cewa wanda ba shi ba hukuncin bai tabbata gare shi ba in ce duk wanda ke cikin masallacin ga a bashi littafi kaza me yake nufi wanda ba cikin masallaci ba bai da shi haka ne ko ba haka ba to tana ake samun sabani aw ma na fal hukmu an shay'in an shay'in ma ijabuhu lima ada zalika ko ko an kore hukunci akan wani abu to duk wanda ba shi ba an tabbatar da hukunci akan shi alladhi nufiya anhu kenan in an kore sauran an tabbatar in kuma an tabbatar an kore ga saura wa huwa alladhi yu'rafu bi dalil khitab shi ake kira dalil khitab wa huwa aslun mukhtalafun fihi an yi sabani cikin shi misal qawli islam fi sa'imati fi sa'imati al-ghanami zakatu hadisi ne wanda imam ahmad da imam malik da imam abu dauda sun fitar da shi an gane ko sannan imam ahmad ya fitar da shi Sheikh Nasiruddin Albani afwan ya ingantar da shi shi da ake kira mafhumul mukhalafa fi ghanami sa'imat fi fi sa'i fi sa'imatil ghanami zakatu an gane ko to shi na yace fa inna qauman fahimu minhu alla zakata fi ghairi sa'ima an gane ko wasu suka dauki cewa to kenan wadda ba ta zuwa kiyo kenan babu zakka a cikin ta wa amma al qiyas shar'i fa huwa ilhaq al hukm al wajib li shay'in ma bi shar'i bi shay'i al masqut anhu li shibhihi bi shay'i alladhi awjaba al shar'u lahu dhalika al hukm in an ka zo an ka ce maka kiyasi shine abu sun yi kamanceceniya da wani sai a ɗauki hukuncin sa a zabi shi baiwa an ce in ta yi aure ta yi zina za a yi mata bulala nawa hamsin baiwa ta yi kama da mi da bawa namiji sai an ka ɗauki hukuncin ta an ka ala masa an kai kiyasi auli illatin jami'atin bainahuma ko ko an samu illa an haramta giya ga burkutu to kuma su laraba ba san burkutu ba zamanin manzo Allah sallallahu ba a san burkutu ba ko ba haka nan bane to za mu haramta ta kuma mun ka ce haramun ce saboda illa da ta sa an ka haramta waccan giya tana sawon maye burkutu ɗaya an sha tana sawon maye duk ɗai mun fahimci wannan walidhalika kana alqiyas ash-shar'i sinfaini mala yace qiyasi na shari'a kala biyu ne qiyasu shabahin akwai qiyasi na kamanceceniya kamar wanda muka ba da labari bawa da baiwa wa qiyasu illa da qiyasi na illa wal farqu bainal qiyas ash-shar'i wal lafdh al-khas yuradu bihi al-'am yace akwai bambanci tsakanin qiyasi na shari'a da lafazi khas ya keɓance wani a ce ya game kowa da kowa annal qiyasa yakunu ala al khas alladhi urida bihi al khas shi qiyasi ana iya ɗauka shi a ɗora shi akan khas kuma urida bihi al khas fa yulhaqu bihi ghayruhu sai a hada wani da wani misali in an ka ɗauko mushriki an ka ce faqtulul mushrikina mun ka ce to yanzu mushrikai laraba dai ake nufi ko ba haka nan bane to wani hukunci wanda ya shafi yakar mushrikai sai mu yi kiyasin shi akan wannan dama asalin shi khasun ne uri da bil khas sai an ka zo an kai kiyasi a'ani anna al-maskutu anhu yulhaqu bil mantuq bihi min jihati shabahi alladhi bainahuma la min jihati dilalati al-lafz amma ba ana nufin ba shi lafazin ya shafi mushrikai amma kiyasi ne an kai لأن إلحاق المسكوت أنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياسه وإنما هو من باب دلالة اللفظ وهذان الصنفان يتقربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت أنه بمنطوق وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا وأن وني مذهب وندي يكاو وأن وسنة قياس جلي وسنة مفهوم أبنا سي مسألة كافين تكرشي آيات يكاو فمثال القياس إلحاق الشارب الخمر بالقاذف في الحد قياس وندي الشاجية da wanda an kai ma kazafi an gane ko wanda ya sha giya bulala arba'in ake masa ko ba karan bane wasu suka ce ai masa tamani ko ba karan bane akwai riwaya daga wurin su duk da yake lafazi arba'in yace ko arba'in ya kamata a dakanta amma wasu suka ce ana iya kara mishi arba'in saboda mi saboda in ya sha giya zai yi maye in yayi maye zai yi ƙarya zai yi mutane kazafi to sai an kai kiyasin shi da shi to nan ana samun sabani cikin kiyasi amma dai arba'in sunan su ya tabbatas was sadaqu bin nisab fil qat'i wasu suka ce to sadaki nisabin da ya kamata a yankin mutum hannu sai in ya kai rubu dinari saboda rubu dinari a wajen su shine aqallu sadaq ko ba kanan bane suka ce to mi me yasa suka ce wannan ba wai kawai sun faɗa bari da su rasu su faɗa saboda abin da ya hannun mutum ai halatta ne a yanka shi haka farjin mace haramun ne a taba shi to abin da ya halatta ma mutum ya taba waccan gaba ta mace shine ya kamata a ce ya halatta a yanke hannun ɗan namiji shine kiyasin da suka yi amma duk da haka wannan babu dalili a kai kiyasi ne ishtihadi ne na malamai ba za mu daina su ba amma mun sun yi ishtihadi Allah saka musu da alkhairi ina fata an fice ni don haka ba a cewa sadaki sai ya kai rubu dinari don hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani mutum ya zo da ya ce mai ne mu sadaki ce iltamis walau khatiman min hadid ko ba ka nan bane ko da abin nan da ya zo ya ce mai da ya ce ka karantar da ita suratul kaza da kaza ya karantar da ita wannan sururi nan ma kaga an samu cewa ashe kana iya mu mutum aiki ko kai wani aiki ya zama to shine sadaki gashi ya zo cikin shari'a mu kuma annabi Musa ya yi kiwo shekara 8 zuwa 10 sannan kuma ya zan sadaki amma malaman fiƙin sun kace in banda aikin da ya haramta ko ba ka nan bane kana magini yarinyar da kake so mai kyau ce kuma ubanta yana son ya gina gidan giya ce to da ka gina min gidan ga na giya magana ta ƙari sadakin ta ya halatta bai halatta ba malin ya ce wa amma ilhaqin ribawiyat bil muqtat ribawiyat abinda an kace akwai riba bil muqtati wasu malamai sun kace illa shine al muqtat abinda ake ci ana iya busar da shi au bil makili wasu sun kace a abinda ake aunawa nan ne riba take shiga au bit tuumi ko ko abinda yake da dandano malai ce fa min babil khas urida bihi al am shi a wajen shi khas ne an kai urida bihi al am domin an faɗi sashi ne an kace ya shafi kowanne fa ta'ammal hadha fa inna fihi gumuda wal jinsu al awwal huwa alladhi yanbaghi lil zahiriya an tunazi'a fihi jinsi na farko shine yace zahiriya suna iya munaza a cikin shi wa amma thani amma da biyu fa laysa yanbaghi laha an tunazi'a fihi li annahu min babis sam'i domin sam'una kamar zahiriyar suke cewa riba ta tsaya ga abu shidda ko ba kadan bane to amma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi waɗannan abubuwa ya faɗi wato waɗannan abubuwan an faɗe su cikin nafsi domin shi da an ka kawo alburru bil burri ai shi alburru muqtatun ne ana cin shi kuma muddakhar kuma ana aje shi kaga ai min babu sami wallazi yarud zalika yarud nau'un min khitab al arab yace duk wanda yace babu qiyasi kamar yana mai da bayanin laraba ne domin larabawa a larabci suna yin qiyasi wannan ba abin da zamu bayani ne akan shi ba kwarai sai mas'ala ta kafin ta karshe yace wa ammal fi'lu fa innahu inda al-akthar min at-turuq allati tutalaqa minha al-ahkam ash-shar'iyya aiki shi ma ana karbar shari'a gare shi in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza to shi ma yana cikin abin da ake karba hukunci gare shi wa qala qaumun al-af'alu laysat tufidu hukman idh laysa laha siyagun wasu kace a shi aiki bai dace a karbi shari'a ba don bai da siga ba san wajibi na ko ba wajibi na ba ko ba ka ba walladhina qalu innaha tutalaqa minha al-ahkam waɗanda suka ce ana karɓar hukunci daga aiki ikhtalafu fi nau'il hukm alladhi yadullu alayhi sai suka ce to na an yi sabani fa qala qaumun tadullu ala alwujubi yana nuna wajibi suka ce duk aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to wajibi ne a yi shi wa qala qaumun tadullu ala an-nadbi wasu suka ce a mustahabbi na malam yace wal mukhtaru abinda an ka zaba inda almuhaqqiqina a wajen tabbatacci wajen malamai annaha in atat bayanan limujmalin in aiki yazo yana bayanin abinda addunkule wajibin kuma abin nan wajibi na dallat alal wujubi to ta nuna wajibi na yin sallah azhar wajibi ne ko ba wajibi ba to in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah a aikace ya fassara wajibi kenan wannan matsayin wajibi shi wa in fa in kanat min jinsil qurba ko in ko ya kata wa in lam ta'ti bayanan li mujmalin wa in atat bayanan li mujmalin mandubin ilayhi dallat ala nabi in kuma abu mustahabbi na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda ake yin shi a aikace to shi ma bayanin mustahabbi na ko ba ka nan bane wa in lam ta'ti bayanan li mujmalin to in bata zo bayani ba shi aikin bai zo don bayani ba ga abin da addunkule fa in kanat min jinsil qurba in abu ne wanda yana aikata shi a matsayin ibada dallat ala nadbi to ya nuna mustahabbi na wa in kanat min jinsil muhabahati dallat ala ibaha in kuma ya zama to jinsi da na buwahat abin da ahalat to ya nuna kawai dai zabi ne misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in yayi sallar asuba kafin sallar asuba in yayi raka'a yana mi yana da azhanu shi gijirta wasu sun kace yayi shi ne a matsayin ibada sun kace in yin gijirtawa dabi'a ce ta dan adam in ya gaji shi yasa wasu sun kace dole sai an yi wasu sun kace a ba dole ba kun gane ho ko in ce mun gane malla yace wa ammal iqraru fa innahu yadullu ala aljawazi in an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abu ya ga ana yi bai hana ba to ya nuna abin nan halatta don bai barin mutane su aikata abin da abanna an gane ko yace fa hadhihi al-turuq fa hadhihi al-asnaf allati tudlaqa minha al-ahkam aw tustanbat wadanga abuwa sune ake fitar da hukumce hukumce tsakankanin su ko ta fuskar lafazi ko ta fuskar magana ko aiki ko tabbatarsuwa wa amma al-ijma'u shi ko ijma'i fa huwa mustanadun mustanadun ila hadhihi al-turuq al-arba'a dole sai ya zamanto yana da alaka da wadanga dalilai guda hudu ko ba haka nan bane dole sai an samu ijma'i dole sai an samu aya ko hadisi da suke tabbatar da shi ko ba haka nan bane asalin ijma'i sai kun kuma cikin tafin usul fiqh malamai sun ka ayoyi da dama wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ijma'i zance mafi inganci malamai wanda suka kai cancanta su yi ijma'i dan an ce duk musulmi sun yi ittifaqi za a yi musulmi su yi ittifaqi ko gida guda ana ittifaqi ko kai da matar yanzu ba sai an buga ba da ka ce yanzu na amtana cewa a'a ana nufin malaman da suka cancanta sauran taba'un lahum an gane ko akwai maganganu da dama kan ijma'i ijma'i qat'i da ijma'i dhanni wannan na kawo muku shi sai wabin nan ne to malam yace wa amma al-ma'ani al-mutadawila al-muta'addiya min hadhihi at-turuq al-lafziyya lil-mukallafin fa hiya bil jumla kenan ma'anoni waɗanda suke tahiya al-mutadawila waɗanda suke ake amfani da su al-muta'addiya min hadhihi at-turuq waɗanda suke kai ga samun wannan tariqa al-lafziyya ta fuskar lafzi lil-mukallafin ga waɗanda abba da gaifa hiya bil jumla imma amrun bi shay'in kenan ko a ce Allah dai ya umurce ka da abu wa in ma nahyun anhu ko a ce Allah ya hane ka wa in ma takhyirun ko a ce Allah ya baka zabi ko ba karan bane shine mubah wal amru in fuhima minhu thawabu ala al fi'l umurni in ka fahimci Allah zai bada lada akan shi wanta fal iqabu kuma an ka kore iquba Allah ba zai maka iquba ba in baka ba ma'a tarki in ka bari summiya nadban sai a kira shi mandubi umurni ne an kai an ka ce Allah zai baka lada amma in baka ba babu iquba to ya zama mandubi ke. والنهي ايضا ان فهم منه الجزم shi hani in an ka fahimci cewa jazmu an daure ma'ana tilas ne an gane ko dole sai ka bari wa ta'allaqa al-iqabu bil fi'li an ka ce in ka aikata akwai uquba summiya muharraman za a kira shi muharraman abinda an ka haramta wa mahzuran kuma abinda an ka hana mahzur da za'un ne ba ba da zalun ba an ce mahzur da zalun shine abin tsoro in kuma an ce mahzur abinda an ka hana al-hazru al-man'u wa in fuhima minhu alhasu in kuma umurni yazo an ka fahimci cewa alhasu an motsar da kai an umurce ka ala tarkihi ka bar shi ko min ghairi ta'alluqi iqabin ba tare da cewa ba za a yi maka uquba in baka bari ba bi fi'lihi in ka aikata shi summiya makruhan za a kira shi makruhi fatakunu al-asnaf al-ahkam al-shar'iyya al-multaqat min hadhihi turuq khamsa kenan in kana son ka san hukuncin abu ko gobe ku tsaya ku ji wata wani abu duk mas'alar da an ka kama a duniya ba ta yi ta cikin waɗanda abubuwa guda biyar abu na farko yana daga cikin abin da ke ba mu wahala ba mu san ta ina na za mu fara tattaunawa ba ko binciken mas'ala duk mas'alar da za ta zo ba a duniya in kan rike waɗanda abubuwa guda biyar sannan ka ƙara da biyu to hukuncin ta zai na fitowa bincike ɗaya za ka yi duk abin da an ka kama ko ka ce wajibi na ko ka ce a'a mandubi na ko ka ce mutum yana da zaɓi ko ka ce makruhi na karaha ta tanzihi ba ta taharimi ba ko ka ce haramun na babu wani hukunci da zai fita cikin wadannan abubuwa guda biyar to amma kafin ka tabbatar da hukunci akan abin shin sharuɗa sun cika na kasancewa shi wajibi ko haramun ko mandubi ko takhyiri kuma ko sharuɗa sun cika shin in tafa anhu mawari mawari sun fi tabbata sun fi su zo ba saboda sharuɗa na iya cika in mani iya zo ba a tabbatar da hukunci ko ba karan bane mutumin da ya zagi Allah yayi ni wanda ya zagi Allah yayi ni wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ni to in kafirai ne suka haɗu ci suka ci da da shi ba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kaga ga shurudu sun cika amma ga maniya wa yake hankalta ma wannan to da haka ka rike wannan duk mas'alar da za a kama duniya abu na farko ka rike ka tabbatar da ina za ka sa cikin waɗannan guda biyar ko wajibi ko abin nan mandubi mustahabbi ko kuma mubah zabi ko kuma ka ce wajibi ne a bari kinan hani ne ya zama to haramun ko kuka ce abin nan makruhi na to in ka samu wannan sai ka gani shin sharuɗa sun cika gaba ɗaya na tabbatar da wannan hukunci kuma ma ne bai gito ba shikenan hukunci ya kare in mas'ala dubu za a kama duk yanzu kana fitar da su kun ga yadda malamai suke mutane wani to mun gane ko yace hadhihi turuq khamsa wajibun abinda an wajibi mandubun kinai na matsayin mustahabbi mahdhurun abinda an ka hana makruhun abinda ba a so kai ba in ka aikata babu zunubi wa mukhayyarun fihi da abinda an ka ba zabi wa huwa al-mubah shine mubah malam yace wa amma asbab wa amma asbabul ikhtilaf bil jinsi abinda yasa malamai suke sabani a cikin jinsin abubuwa fasittatun guda shidda ne ahaduha tataraddadu al-alfaz bayna hadhihi at-turuq al-arba'a a'ni bayna an yakuna al-lafdhu aman yuradu bihi al-am wani lokaci malamai suna sabani shin amun ne kuma ya tabbata ala umumin shi aw khasan yuradu bihi al-am shin koko khasna shin ya tabbata duka ake nufi koko sashen ake nufi aw aman yuradu bihi al-am shin amun din nan yana nan tabbaci akan ami ake nufi ko ba haka nan bane aw khasan yuradu bihi al-khas koko khas ne ya tabbata khas ake nufi koko ya fitar daga cikin wannan aw yakunu lahu dalilul khitab koko a ce a yana da dalilul khitab dalilul khitab shine mafhum aw la yakunu lahu duk waɗanda su ne cin sa ai sabani ko a ce lafzun amun ne bakin ala umumi ne ce a ba umumi ne makhsusun shin khasun ne bakin ala khususihi ko ko urida bihil am wani ce a'a ko ko amun ne urida bihil khusus ko ko khasun ne urida bihil umum ko ko lahu mafhumun da an ka ce fil ghanami fi fi sa'imatil ghanami zakatu dabbobin da suke zuwa wajen kiyo hanafiya sun ka ce a'a ba sai wadanda suke zuwa wajen kiyo ba su ba su ake da muhu sifa duk dabba in ta kai 40 fi 40 shatun shatun kawai 40 ko gidansu sai an fita an ka ce laysa fi maduna khamsa usukin sarqa sun ka ce ba su aiki da shi duk abin da ka noma sai ka fitar da zakka dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqtum ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum min al-ard duk abin da mun ka fitar muku Allah bai ce sai ya kai kaza ba to kun ga sanan da ake samun sabani sai malam yace to wasani ana samun sabani al-istiraku alladhi fil alfadhi ishtirakin da ke cikin lafazi wa zalika imma fil lafzi al-mufrad an gane ko lafazin mufrad ka lafazin qura an ka ce alqur sun ka ce kuma suna ce alqar shin jinin haila ake nufi ko tsarki kaga dole ai sabani alladhi yantaliqu ala al-athhar ina ganin yantaliqu na kamata a ce ana cewa tsarki a ce mai alqar'u ko alqur'u wa ala al-haidi akan haila kina in malamai suka sabani kaga dole a samu sabani wa kadhalika al-amru hal yuhmalu ala al-wujubi aw an-nadbi shi in umurni yazo wajibi za a dauke shi koko a dauke shi mandubi sai ka iske malamai sun yi sabani wa lafdhun nahyi hal yuhmalu ala at-tahrimi aw al-karahiya wadanga sune asbabul khilaf al-fuqaha in bak sani ba sai ka malamai su sabani kai bak sani dalili ba wa fi wa imma fi al-lafdh al-murakkabi wani lokacin to ana samun ishtiraki ba cikin kalma guda ba cikin kalmomi biyu mislu qawlihi ta'ala misalin shi illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba to kaga illal ladina tabu ai ba kalma guda bace fa innahu yahtamilu an ya'uda ala al-fasiqi faqat tana yiwa fasiki da yake nufi an gane ko dan Allah ya ce wa ulaika humul fasiquna can cikin suratu an-nur illal ladina mi tabu yace wa yahtamilu an ya'uda ala al-fasiqi wash-shahidi kuma tana yiwa ya koma zuwa ga fasiki da mai shaida fatakunu tauba rafi'atul lil fiski sai zaman to tuban da Allah ce yana dauke fasikanci wa mujizatu shahadatul qadhifi yana halatta shahada mai mai mai abanga mai mai mai wanda ya taba yin qadhafi da Allah ya ce wa ulaika humul fasiquna sai ce illal ladina tabu wadansu malamai suka ce yana koma ne zuwa ga tuba kenan wanda ya taba yin qadhafi akan kuskure an gane ko tuban shi ana karbar shi an gane ko amma a ɗauke mai kasancewa shi fasiki amma ba a karɓar shaida shi wasu ka ce a'a ana ɗaukar shaida shi kuma ana mi ana ɗauke mishi fasikanci saboda istitna'in ya koma ne zuwa ga abubuwa guda biyu ka ganin murakkab ne nan ne malamai sun kai safani wa thalith ikhtilaful i'rab wani lokaci sai a samu sabanin i'rabi an gane ko والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو المجاز على الحقيقة أو حمله على نوع من أنواع المجاز koko malamai su sabani shin wanga lafazin za a dauke shi akan hakikanin ma'anar shi koko za a dauke shi akan matsayin majazi yana da sabbi da ke son sabani ko ba a dauke shi majazi ba wato wadansu malamai sun ce a kira shi uslubun min asalibil lughatil arabiyya shi yasa in malamai suka sabani sai ce hakika ake nufi ne ce a majazi ake nufi kaga an samu matsala ra'aitu asadan fil masjidi naga zaki cikin masallaci zaki na zuwa masallaci a a jarumi ake nufi allati hiya imma al-hasu wasu sun kace in kaga an ce abu ya zama majazi to hasfu na an kai was'al al-qaryata allati kunna fiha ay was'al ahli al-qaryati allati ahli al-qaryati allati kunna fiha wa imma ziyadatu ko ko sun kace in kaji an ce akwai majazi to akwai ziyada laysa ka mithlihi shay'un ay laysa mithlahu shay'un ne sai an kace ka mithlihi wa imma at-taqdimu wa imma at-ta'khir wani lokaci sai a ce majazi na saboda an yi at-taqdimu wa at-ta'khir an jinkirta abin da bai dace a yi ba ko ba abin gaba an gane ko wa imma taraddudihi ala alhaqiqati aw alisti'ara ko ko a ce a haqiqa ce ko ko isti'ara ce wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko ba kana ba amma sai an kace bashiril munafiqina bi anna lahum azaban aliba wasu sun kace a to ai ba a cewa an yi kafiri bushara domin bushara a ce wuta za a shiga ai ba bushara bace wasu suka ce a'a kalima ta bushara ana amfani da ita cikin alkhairi cikin shari hakika ne wasu suka ce a'a wajen kafirai da munafikai isti'ara ce akai an dauke ta na bushara amma wajen gatsina ya kamata a ce haddidil munafiki na bi anna lahum azaban alima sai an ka dauke kalima ta isti'ara an kai isti'ara kalima ta bushara an ka azata wurin tahdidi wasadisu wal khamisu abu nabiyat itlaqul lafzi taratan wa taqyiduhu taratan misali abin da ke sa a samu sabani lafazi ya zo wani lokaci a sake lokaci a yi taƙidin shi misalu itlaqur raqabati fil itqi taratan wa taqyiduha bil imani taratan daga ce abin da ke sa malamai su sabani kaffara misali ta zihari sai an kace fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa ko ba ka bane ko ba ka kace ba kaffara ta rantsuwa sai an kace faman lam yajid fasiyam la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه نما انك تي رقبه ina fata an fahimta tau amma da an ka zo kafara ta ta kisa sai an ka ce mi wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin shin sai wadansu suka ce to da waccan ta zihari da waccan ta rantsuwa duk shi ma a kara mai mu'mina kaga sai sun ka ce a ba a kara bai don can itilaki su sai an kai sabani kin saka garin malamai an kace su sabani kasan meye dalili waɗanda sun ka ce a itilaki sun ka ce saboda yantar da mumini shine shari'a take so wasu suka ce a'a tana yiwa yana kafiri a yantar da shi sai ga musulunci akwai daɗi sai ya shiga don haka kenan ko kafiri na ana iya wasadisu na bakwai na shidda at-ta'arudu fi shay'ani fi jami'il asnafil alfaz wani lokacin malamai suna samun sabani saboda lafuzza sun ci karo da juna allati yutalaqqa minha ash-shar'u yutalaqqa minha ash-shar'u shar'ul ahkam wadanda ake karbar shari'a hukunci ba'dhuha ma ba'd wa kadhalika ta'arudu alladhi ya'ti fil af'al ayyuka a ce manzo misali ya aikata kaza daga baya ya aikata kaza to duka za a hada su a aiki da su wasu sai a'a a ɗauki na farko na ƙarshe abin na farko awil ikrarat ko ko a ce ya tabbatar suwa to wanne za a aiki da shi ya tabbatar da abu na farko kuma daga baya ya tabbatar da kishiyarsa to dole na ƙarshe za a yi aiki da shi aw ta'arudul qiyasati anfusiha an gane ko ko a samu qiyasi ya ci karo da qiyasi aw ta'arud alladhi yutarakkabu min hadhihi al-alfaz thalatha a'ni al-qawl wal fi'l wal iqrar a samu magana ta ci karo da aiki kuma ta ci karo da tabbatar suwa to wanne za a rinjaye sai ga malamai su sabani yayi azumi na wisali shi bai budin baki ba ku kuma ya ce ku mi ya ce ka ku yi to wanne za a aiki da shi dole aikin za a aiki da shi kaga an ci kamar sun ci karo ne amma ga wanda za a rinjaye suwa al-iqrar koko ya tabbata suwa awil qiyas awil qiyasi koko a samu qiyasi yayi karo da wadanga guda uku wa mu'aradatu fi'li lil iqrar ko a iske fi'li ya ci karo da iqrari awil lil qiyasi ko ya ci karo da qiyasi wa mu'aradatu al iqrar lil qiyas waɗannan su ne abubuwan da ake samun saɓani ka duba in ka ji an samu saɓani wai me yasa aka samu saɓanin kuma wace magana ce tafi ƙarfi kuma ga dalilai sannan a fitar da bayani na shari'a wannan na ɗan gutsuro muku ne abin da ya kawo saboda wannan bayani ne mai muhimmanci kwarai da gaske ku koma cikin muqaddima ta bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ku ga wannan bayani an gane ko yawwa wallahu a'lam amin mu dawo cikin muqaddima ta adwa'ul bayan almas المسألة الثانية كو شافي نا 28 مسألة تبيو ilan malam yace ka sani annahu yadda sha'ani shike la yajuzu ta'khirul bayani bai halatta ba a jinkirtar da bayani li mujmalin ga lafazi wanda ya zamanto mujmal kalima mai daukan ma'ana biyu ma'anarta kuma daidai suke ba a iya rinjayar da ita a wata au zahirin ko ko lafazi wanda yake zahiri lam yurid zahiruhu wanda ba zahirin shi ake nufi ba ma'ana ga zahirin shi amma ba zahirin shi ake nufi ba akwai wani abu da ake nufi daban wanda ba zahirin ba to wannan bai halatta ba a yi jinkiri an waƙatil hajjata ilal amali bihi an waƙati in an ce an tufidul mujawaza har lokaci ya wuce ma'ana bai yiwa a cikin shari'a Allah ya faɗi wani lafazi lafazin nan ma'ana biyu yake ɗauka har lokacin aiki kuma daidai ma'anarsu take daidai ma'anarsu take wannan lafazin ya zo cikin nassi ko na hadisi ko na alkur'ani har lokacin aiki ya zo har ya wuce Allah bai bayyana cikin biddin nan wanne ake rufi ba ba zai yiwa ba ko kuma bai yiwa lafazi ya zamanto yana nufin zahiri ba zahiri shi ake son ai aiki da shi ba ana son ai aiki ne da abin da ba zahiri ba ina fata ne kamar ai tawilin shi misali da an ka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru zahirin shi na nufin mace da duk aka saki haka za ta yi idda to yanzu sai ashe matan da ba sa ganin haila saboda tsufa ko sun kai inda ba sa ganin haila ko saboda mace karama su suna ciki ba sa ciki to bai dace ba a ce idda su ta zo har lokaci ya wuce Allah bai yi bayani ba tunda ba zahirin shi ke nufi ba kenan yana nufin sai an yi taksisin shi to irin wanga la yajuzu bayani an waqti al-hajati ila al-amali bihi bai dace a bari ba har sai lokaci ya wuce an ma'ana har lokaci ya zo ya wuce Allah bai yi bayani ba wa qala qaumun waɗansu malamai sun ka ce in ji mallan ya juzu ko aklan a hankali yana yi wa ya kasance lakin da hulam ya ƙabil fili amma bai kasance ba a cikin shari'a wa ajirahu kasirun minhum alal khilafi malam ya ce da yawa ajirahu sun gudanar da irin wannan mas'ala kasirun minhum da yawa daga cikin malamai alal khilafi fi mas'alati taklifi ma la yuta kamar Allah ya dora mutum abin da ba zai iya dauka ba wa ila hadhihi al mas'ala ashara fi maraqis sa'ud bi qawlihi malam ya ce to cikin mai maraqis sa'ud yayi ishara zuwa ga wannan تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل تأخر البيان bayani yayi jinkiri an waqatil amali har lokacin aiki yazo ya wuce wuquhu abkuwar shi indal mujizi ga wanda ma ya halattar da shi a cikin hankali yace kai ma hasal bai kasance ba kaga ga khilaful lafzi da tunda an ce ko da a hankali yana kasancewa amma bai kasance a shari'a ba da wanda yace bai ma yiwa ai duk dai karshe an koma khilaful lafzi mun fahimci wannan malam ya ce wa zakara ba'dul mutaakhirina sashen malamai waɗanda suke waɗanda suka zo na baya kenan an ibn al-arabi sun sun ambata ko wa zukira wa zakara ba'dul mutaakhirina an ibn al-arabi al-maliki ibn al-arabi al-maliki sai an yi hattara akwai ibn arabi ko ibn al-arabi al-filosof as-sufi wanda shi dan ittihad al-hudud dan ittihad al-wujud akwai ibn al-arabi al-maliki wanda yake shi yana da littattafai da dama to nan yana magana almaliki ne sai ka abin ga wancan yana da alfususul makkiya da yawan mutane sun siffanta shi da ilhadi an gane ko annahu qala fi kitabihi shi ibn al-arabi al-maliki yace a cikin littafin sa al-mahsul lahaftu dhalika muddatan nayi ta tsayawa nayi ta tunani lahaftu na kalla asalin shi ka kalli abu ta gefen ido zalika wannan muddatan lokaci lokaci ko lokaci mai tsawo sun mabahara li jawazu ibn al-arabi ya ce to sai bayyana ganin cewa yana yiwa wala yakunu min taklifi ma la yutaqu a'a bai kasancewa inda an kasa shi a ce Allah ya dora mutu abinda ba zai iya doka ba bal raf'an lil hukmi a ana nufin an dauke hukunci wa isqatan lahu an sariyar da hukuncin fi haqqil mukallaf a cikin haqqin mukallif wanda abbaligi wanda an ka dora ba malam yace qala muqayyiduhu afallahu anhu wanda ya taƙayyidin wannan musakkira kina afallahu anu mala yan nufin kansa Allah yi masa afuwa mun ce Allah yi mala afuwa mu Allah yi mana afuwa da dukkan musulmai ko ba haka ba wa bina'an ala anna al-bayan la yajuzu ta'khiruhu an waqti al-fi'l aka bina'an akan gina cewa bai halatta ba a jinkirtar da bayani an waqti al-fi'l har a wuce lokacin aiki sarrahu malaman usul fiqi sun ka bayyana karara bi anna takhsisa yin takhsisi ba'd al-amali bayan an yi aiki bil ami da lafazi am naskhun fil ba'd an shafi shi kenan in nasu yace duka za a yi tun ba a yi aiki da shi ba sai an ka ce banda kaza banda kaza to taksisi na amma in sai da an ka je an ka yi aiki sai an ka fitar da wani to taksisi abin ga nasu na domin har riga an yi aiki da shi kun gane ko bu gane ba idan lafazi ya zo am sai an kai taksisin shi kafin a yi aiki da shi kama a ce duk jama'a su ci abinci sai an ka ce to amma banda wani banda wani kafin a ci abinci to nan taksisi na amma in sai da an ka fara cin abinci sai an ka ce to banda wani da wani to nasu na don an fara aiki kun fahimta ko in ce mun fahimta malam ya ce to bi anna taksisa ba'da al-amali bil ami naskhun fil ba'd kenan shi sashen an shafe shi ne وكذلك التقييد بعد العمل بالمطلق كما هكا يعني انك تقييد مطلق بعد العمل bayan aiki to shi ma nan naskhuna amma inda kafin aiki na to sai zamanto taqyidina lianna kullum min at-takhsis wa at-taqyid bayanu domin shi takhsisi da taqyidi asalin su bayani ne domin kama an ƙara yi maka bayani ne kan banda wanda banda kaza banda kaza banda kaza wa huwa la yata'akhkharu an waqt al-fi'l kinan bai dace ba a ce ya jinkirta har an yi aiki kinan sai nuna naskhuna an kai domin inda kafin inda kuma inda an bari ya wuce kuma an ce ba nasu na an kai ba to kenan an kallafa maka abin da ba za ka iya fahimta ba malam yace fa idza ta'akhkhara ta'ayyana nasu in dai har takhsisi yayi ta'khiri ha an kai aiki ko kuma taqyidi yayi ta'khiri sai da an kai aiki to tabbas nasu na an kai ba taqyidi na an kai ba takhsisi na ba domin kamar an dora maka aiki na da abin da ba za ka iya ba in an ce ba nasu an kai ba tunda haka riga kai aikin kuma kai aikin a kuskure tunda kai kuskure da kai tunda an ce banda wani banda wani banda wani to in taksisi na to ai kai baka san taksisi na an kai ba amma an ka ce a'a nasxu na an kai bayan kai aiki kenan kai baka kuskure ba mun fahimta ko malam yace wa ilaihi ashara fil maraqi fi taksisi bi qawlihi wa in ata ma ma khussa ba'da al amal ko nasxun wa in ata ma khassa ba'da al amal nasxun wal ghayru mukhassisan jala kenan idan ya zo ata ya zo ma khassa wanda ya keɓance nassi kenan ba a al'amali bayan an yi aiki da shi to naskun naskun an kai shafe hukuncin ne an kai domin an riga an yi aiki da shi ba a cewa taksisi ne an kai ko ta kayyidi don in an ce taksisi na ko ta kayyidi kenan an barka kayi aiki da nassi kuma ba haka ake so da shi ba wal ghairu mukhassisan jala kenan wal ghairu sashen shi mukhassasan ya an kebance shi jala ya bayyana ko nan yana nufin sashen malamai sun tafi cewa taksisi na ko kuma yana nufin cewa a'a sauran an kebance shi sauran kuma an bar ayi aiki da shi wa fi taqyidi shi ko in taqyidi na bi qawlihi yace wa in yakun ta'akhkharal wa in yakun ta'akhkharal muqayyid an amalin fan nasxu fihi yu'had kenan malaman usul fiqh sun kace in yakun ta'akhkharal muqayyid lafazi wanda ya taqyidi in yayi jinkiri an amalin daga aiki sai da an ka zo an kai aiki in an ce an ana nufin har an riga an zartas shi yasa ake kiranta harful mujawaza har an ketare fan nasxu fihi yu'hadu malamai suka ce nasxu na an kai tambihun to da wannan ya kamata ina ganin bukari malin ya ce tambihi an gane ko fadakarwa fa in kila in wani ya ce kad waqa ta'khirul bayani ta'khirul bayani jinkirta bayani waqa'a ya abku an waqatil haja har lokacin bukata aiki da shi yazo ya wuce kama waqa'a fi subhi laylati as isra'i kama yadda ya faru ga safiyar isra'i da mi'raji fa inda jibril alaihi salam domin shi jibril alaihi alaihi salam lam yubayyin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam kayfiyataha bai nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake yin salloli ba bayan ya karbo su kun san yan qur'ani sun ce wai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya karbo sallah don su busar da mi'raji ba isra'ila sun kare da shi don an ce subhanallahi asra bi abdihi ko ba ka dan bane an gane ko wasu ka ce an yi isra'i ne da ruhin manzo Allah sallallahu cikin kwana na an fahimta amma qur'ani yace bi abdihi al abdu ruhun wa jasadun na fata mu sannan kuma da an kace an tafi da manzo an sa an yi isra'i an yi mi'raji wa ma ja'alna ru'ya allati arinaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil qur'an mi'raji akwai shi ta'aruju al-mala'ikatu ilayhi war-ruhu ilayhim fi yawmin aru 50 alf sana amma sai su maka to an ce yazo yayi sallah da annabawa sannan kuma yake karbo sallah kaga abin an juye shi kaga sai su buga ka shi sallah da annabawa sai da darbe yazo yayi sallah kuma yake amsu sallah ya anka kanka sai shi buga ko ba garin bane kuma an ce dama shi na sallah makka wai kaji makka shi na sallah kuma ya zo baitul maqdis kuma ya sallah kuma ya taimaka sama kuma ya amso sallah sai ce babu hankali ban sani ko kun fahimta ba ya za mu ba su amsa dole sai mun zamanto muna da wayen karatu kana ganin kayan karatu sai mutum ya sa ka gaba sai ka yi zuwa ko in ce gumi don wani bai gada zuwa su hadisai ba cewa sun kai bayanan gayin sallah makka ba kuma ba a ce bai yi sallah da annabawa ba nan a ƙasa ko ba haka ba a a cewa an kai ya je ya amso wajibcin sallah yin sallah daban amsa wajibcin sallah daban kun gane wannan sannan sai ce wai an ce waye da ya tahi sai Musa ya zo ya ce mishi wai ka koma wajen Allah sun ka ce to yayi sallah da su kuma sai sun ka riga shi to abin mamaki ne duniya ba tare kuke karewa da wani ba kuma shirga ka wani wuri abin mamaki ne ba mamaki bane don annaba sun riga shi can sama to sannan abu na gaba sai an ka ce wai ya zo sallah ya amso an ka ce ya koma musa na ce mai ka koma wai allah wai kamar ana wasa ne wai ana tattaunawa da allah a ga wannan sai kan sai abin ka a ana tattaunawa da ubangiji allah ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'irun fil ardi khalifa bi suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun aya ce ta Qur'ani ita kokare ta ta zakai kuma cewa cewa mala'iku ba su yin sabani wai hadisi nan da yace wannan mutum ya kashe mutum na 100 har sun kai sabani mala'iku rahaba sun kai da mala'iku azaba sai ce wai kaji mala'iku da Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'minu wai kaji mala'iku sun sun yi rikici to ya za a ce mala'iku sun yi rikici ko ba ka dan bane qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana li min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun to shi ko ayi qur'ani karanta ta zakai to Allah mu waye mu tattaunawa ta ilimi da nassin qur'ani da kabin mutum an gane ko kawo dan haka da ya tafi ya tafi ne ya amso wajibcin ta ba ya tafi ne ya amso sallar ba bambanci daban tsakanin amso wajibci da yin amso abu malam yace fa inna jibril alaihi salam lam yubayyin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kayfiyataha bai bayyana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin ta wala waqtaha kuma bayyana mu lokacin ta hatta da'at har sallar sulh sai lokacin da ya wuce fal jawabu to amsa min wajhaini ga amsa da da'awa suwa ashara lahum al abbadi fil ayat al bayyinat wani malam yace al abbadi ba wancan al abbadi ba na kasar saudiya wanga al abbadi ne a cikin littafin al ayatul bayyinat littafi ne na usulul fiqh an gane ko to yanzu jibrilu manzo Allah sallallahu alaihi ya karbo sallah ta zan mi ta zan wajibi gare shi to kuma an zo safiya ta wayi tunda lokacin da ya sabko wani lokaci safiya ta wayi kuma bai nuna mishi da zai yin sallah ba kenan har lokaci ya riga ya wuce kenan an yi ta'khirul bayani an waqtil haja to haka wannan matsala ce malam yace to amma ga amsar da malamai suka bayar anna wujubaha kana mashrutan bil bayani qabla fawati waqtiha ita sallan nan wajibcin ta sharadi na qabla fawati waqtiha kafin lokacin ta fita to tunda ba a yi masa bayani ba kenan bata zan wajibi ba walam yubayyin walam yubayyin walam yubayyin lahu sallallahu alaihi wasallam kenan jibril bai bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba walidha lam yaf'alha ada'an wala qata'an shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata sallar bala ada'an wala qata'an don bata zan wajibi akan shi tunda ba a yi bayanin ta ba qala yace wa min huna yu'lamu anna al-kalamu fi ghayri al-wujubi al-mu'allaqi 'ala al-bayan na ana nufin wajibi wanda al-mu'allaqi 'ala al-bayan wanda anka rata ya shi akan cewa sai an yi bayani amma huwa fala yutasawwaru fihi ta'khir al-bayani an waqti al-fi'l amma huwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala yutasawwaru fihi ai ba za a yi suranta a gare shi ba ta'khirul bayani a jinkirtar da bayani an waqtil fi'il har lokacin aiki ya zo ba a nuna mishi ba kenan wanda ba zai yiwa ba kenan abin wajibi na amma da sharaɗin mi sai an yi maka bayani to tun da ba a yi maka bayani ba kenan lokacin wajibcin shi bai yi ba asani sani sani ha kenan na biyu anna salawatul khams kenan anna salawatul khamsa ga mai jin larabci tun da shi wancan anna alifun da ta'un ne yake likewa da su wa jurra bil fathati ma la yansarif a'a wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a kenan anna salawati to sai ka ce al khamsa baka ce al khamsi don shi wanga na biyu in za a mai fataha fataha ake mishi anna salawati al khamsa salloli guda biyar furidat lailatul isra'i an farlanta su da lailatul isra'i ala anna ibtida'al wujub akan cewa wajibcin su zai fara ne min zuhuri zalikal yau daga az-zuhur zai fara fama hu sai bayan ta duna ma hu amma banda a gabaninta kenan sai zamanto wajibcin su daga az-zuhur zai fara shi yasa ita subahin ba a mishi bayani ba sai da aka bari sai lokacin az-zuhur yayi sannan aka zo aka nuna mai az-zahar aka zo daga ba aka nuna mai la'asar aka zo aka yi sallah biyu da shi farkon az-zahar da karshen lokacin az-zahar farkon la'asar karshen lokacin la'asar magriba haka isha'i haka subahin haka kenan zai mutu ashe wajibcin ta zai fara ne daga azhar shi yasa ba a mishi bayani ba dan haka bai zaman to ba la yujuzu ta'khirul bayani an waqtil haja to bari in gani sai na bari in hadi wagga sai mu tsaya nan almas'alatu thalitha amma ta'khirul bayani ila waqtil haja ila al-amal bihi fa tahqiqu annahu jaiz ko ba kana bane malai ce to ta'khirul bayani jinkirta bayani ila waqtil haja har lokacin bukata yayi ko ila al-amal bihi zuwa ga aikin shi fa tahqiqu annahu jaiz to wannan ya halatta wa waqi'un ko kuma ya tabbata wa huwa mazhabul jamhur shine mazhaba ta jamhur wa muqabiluhu thalathatu aqwalin ukhar kishi yassa kina abin da ke fuskanta shi akwai magana guda uku zamu tashi akan su me ake nufi da ila waqtil haja da an waqtil haja an waqtil haja har lokaci ya wuce ila waqtil haja sai da lokacin bukata yayi an kai bayanin wannan babu matsala Allah ya umurci annabi Ibrahim ya yanka ɗansa ko ba ka nan bane ko kuma bai so ya yanke shi ba sai da ya zo zai yanka ya aza yuka sannan an ka ce a'a falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadaynahu an ya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin ashe Allah bai so ba ya so ya jarrabe shi ne an gane ko bai so a yanka shi ba to ta'khirul bayani ila waqtil haja har sai lokacin da an kai mishi bayani amma ba a bari sai dai kashi masa na mishi bayani kaga ba an waqtil haja bane sai ka bambanta da an waqtil haja da ila waqtil haja shi yasa ni kawo wannan bayani mun gane to na ya kamata mu dakata amin abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh